بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله عند شدا قوة ربيع الأول هجرة النبي صلى الله عليه وآله وسلم نادي شكرا دبو ليلة أليه ليلة 30 daidai da 21 ga watan Mac shekara ta 2009 wannan shine kasmanta ba mun kammala kitabul ghusli wato matattarar da Bukhari ya tattaro ayoyin alkur'ani da hadisan manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallam da fatoyin malaman salaf daga cikin sahabbai da tizi qul huwa adhan ila qawlihi wa yuhibbul mutatahhirina Bukhari ya ce da sunan Allah mai rahma mai jin ƙai muke fara karantar da wannan ainihin wato matattara dangane da alaila. To, wannan kalmar kitabu kamar yadda muka sha bayyana duk sadda muka zo shiga irin wannan wurin, nakan bayyana mana abin da ya kamata ka fassara ta da hausa shine matattara, kar ka fassara ta da littafi, in ba haka ba bahaushen da ke sauraron ka sai ya ruɗe. sahihil bukhari ta zama kalmar da take muta'arafun alaiha kalmar da mutane suka sani ko dan islamiya ya san haza kitabun wannan littafi ne to a cikin kitabu sai aka samu kuma kitabul haidi to sai ka ce matattara domin dama najasa ne ko ba najasa ba kwana nawa ne mai haila take ainihin zama a matsayin jinin haila ina hukuncin mijinta ya sadu da ita tana jinin haila ina hukuncin ta yi sallah tana jinin haila ina hukuncin ta yi azumi tana jinin haila ina hukuncin ta yi ɗawafi idan ka fahimci wannan kenan zaka ga a nan da bukhari ya kulla bayanai dangane da matattara haila to zaka ji kuma bayanai na ta shigowa inda ake alakanta hukuncin haila da jinin haihuwa domin galibin hukunce-hukuncen a kashi casa'in ba shine fiyayyen halitta sallallahu alaihi wa alihi wa sallama ita ce a gabatar da alqur'ani sannan a kawo hadisan manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama sannan sai a biyo baya da zantuttuka da fatawoyi na manya-manyan malamai da wa ma siwa zaka fa waswasa shayatin yace duk wani ilimi shirme ne bata lokaci ne in dai ba cewa za a yi Allah ya ce ko a tsaya a kokarin fahimtar fiqhun addini ba yace duk wata hayaniya da dirkaniya da ake karantawa in dai baka dan da suke mabiyansu ne masoyansu su rinka kimsa musu ra'ayoyi don su zo su haddasa muku da fitina da jayayya sai Allah ya ce ya ku musulmi da kuke da alkur'ani da hadisi idan kuka sake kuka bi waɗannan shaidanun mutane galtuwar ita ce kashe bid'a ita ce kashe 'yan bid'a amma ɗan bid'a ya yi isara ya tayar da wata guguwa ta shubuha sai ka ce to a biye mai akan wannan shubuhar ka tara mutanenka ka karantar da su sunnar tukuna baka karanta san shekara ɗari da casa'in da wani abu ne to waɗannan shekarun duk me ake karanta mutane ɗan ɗara ne ake karanta musu ka gaya min yadda za a ƙaunaci manzan Allah haƙiƙanin ƙauna ma'ana sai zan Allah da ya wuce alƙur'ani da sunna saboda haka ahli sunna duk inda kuke yadda suka hura wutar bid'a ku hura haske na me na alƙur'ani da sunna shine yuriduna li yutfi'u nurallahi bi afwahihim ya ita ce musulmin matsalar sunna a Najeriya ita ce ahli sunna ka tara kashi 98 na malaman ahli sunna ba sa karantar da sunna ra'ayoyinsu suke karantawa don haka sai su waye gari su sun zama ashabul ahawa aka zo babi sai ka ji ana cewa babu imamatul maftuni wal mubtadi'i dan bid'a da wanda ya shiga fitina wanda ya shiga fitina shine wanda ra'ayi kawai yake goyon baya dan bid'a kuma shine zunzurutun aiki da ra'ayin yake yi to dukan su batattu ne wane ne shirye shine shikenan kowa zai yi shiru Abubakar Mahamudu Gumi a lokacin shi akwai malamai sun fi dubu goma a Najeriya amma yayi silencing din su systematically me yasa saboda zunzurutun karantar da Qur'ani da sunna yake yi su kuma ahli sunna matasa ku fahimta kenan amma sai ku yi tunanin a tun da yan bid'a sun kawo kaza a tsaya a basu ansa kun karantar da sunna tukuna ba ku karantar ba saboda haka sai ku zama innakum idan misluhum kuma kun zama irin su domin duk topic ɗaya ku hidi su ne maka tambaya game da almahid almahid yana ɗaukan ɗayan abubuwa guda uku almahid haila almahid lokacin haila almahid wurin da hailar take fita kowa gidan kowa dai fatawar da ya ga dama yake yi to da musulunci ya zo yanzu haske ya zo daga Allah shine suka zo suna tambaya game da ita hailar ko kuma game da lokacin da mace take haila wacce mu'amala ya halatta wacce ce bata halatta ba jinin haila da farjin da ke jinin haila da matar da take jinin haila a lokacin da take jinin haila ina hukuncin mu'amala da ita kul ka ce da su huwa shi wannan jini na haila wannan farji da zo a cikin ainihin alkur'ani shine kul huwa azan ka ce musu ainihin wato ita haila ko kuma jinin haila to cuta ce ƙazanta ce abin kyama ne fa'tazilun nisa'a fil mahidi don haka sai ku nisanci ma ake nufi da tsarkaka a nan sai jinin ya ɗauke fa'iza ta taharna idan suka yi wanka ko suka yi tsarki don haka ku kiyaye a nan jinas ne ya faru shine ‘yan boko suke kira homophones wato kalma mai harshen ɗaukewar jini sai kuma ya ce fa'iza ta taharna to idan suka tsarkaka me ake nufi da tsarki kuma a nan amfani da ruwa in ka faɗa haka shine ka kaucewa rigingimin da malamai suka yi sai ka ce amfani da ruwa domin je ta yi tsarki ta wanke farjinta ta yi alwala wani ya ce in te tsarkin kadai ya halatta a sadu da ita to in ka tsaya ka dubi maganganun su dan ka tattauna su sai ka ce malamin da ya ce sai ta yi wanka na haila za a sadu da ita ta ɗauke mata wannan halin sai dai irin alwalar da muka yi karatu a kanta ne a makon da ya gabata dangane da mutumin da ke da janaba zai kwanta sai ya alwala dan dai zan yana cikin tsarki kawai amma ba tsarkin da ya ɗauke mishi asalin abin da yake ciki na kuma larura ba dan haka a biyu ba a bisa fatawar ibn al-arabi fatawa mai rauni idan larura biyu ta kama namiji ko mace ko sama da biyu wadda ke bukatuwa zuwa ga niyya kowace da aiki na wanka na al'amari kowace sai an mata niyyar ta amma da kowanne kai wankan janaba haka a wannan halin yanzu ita tunda mijinta ya sadu da ita a halin tana ɗauke da me tana ɗauke da rashin tsarki ba ta wanka ba jini ya ɗauke wannan wankan za ta iya yin shi da bokiti guda ko da buta guda a nan take wannan magana ita ce ingantacciya ku karanta tamamul minna ku karanta littafin almuhalla na al-imam ibnu hazm wannan kenan hatta ya tuhurna fa idza tatahharna sai ce to idan matan abadan haka in ya gama saduwa da ita to wanka biyu ne a kanta kun fahimci wannan da kyau na haka sai ya ce fa'iza ta tsaharna a yayin da suka yi amfani da ruwa suka wanke jikinsu fa'tuhunna min haisu amarakumullah a ina ne Allah ya umarce ku a inda ya ce nisa'ukum harsun lakum matan ku gonakinku ne fa'tu harsakum ku zo wa gonakinku an na shi ito ta yadda kuka so shuka a ina kake yi kana yin shuka a cikin gonan ne ko kuwa a kwatamin da ya kewaye gonar ma'ana akwai kwatami gwalalo kwata wadda ta kewaye gonaka wanda in ruwa ya taho ta nan yake kwararawa ya wuce zai fito ba ko me zai biyo baya ruwa ne zai zo ya wanke shi ya tafi da shi haka duk mutumin da ya sadu da matar shi ta dubura bayan ya aikata haramun ya sani da cewa kuma ya yi shuka ba a inda Allah ya umarce shi ba. Sau suna kitabu ishratin nisa da kuma littafin sunan abi dawuda haramun ne a sadu da mace ta dubura domin Allah maɗaukakin sarki cewa ya fa'atuhunna min haisu amarakumullahu ku zo musu ta inda gingine ko da ta baya za ka iya ɓullo mata amma azzakarinka sai ya shiga cikin farjin da ke gabanta shine duk ma'anar anna shi'itum ai kaifa ma shi'itum duk ta yadda kuka so duk ta yadda ka sadu da matarka abinda wannan magana take cewa jama'a kun san Allah madaukakin sarki aka ce ya'lamu kha'inatal a'yuni wa ma tukhfi sudur can kuma yake cewa qad alim alima Allahu annakum kuntum takhtanuna anfusakum da matansu ta dubura ko wajen saduwa da matansu a lokacin haila sai ya ce to Allah yana son masu tuba ishara akan in ka taba samun kanka a cikin wannan halin sai ka ji ga nasi ya ce ka tuba in ka tuba Allah ya bada kai mai laifi ne sai da na yafe maka a'a kaunar ka yake yi wannan na daga cikin siffa ta Allah maɗaukakin sarki wadda ya kaɗaitu da ita wadda babu wani wanda yake da irinta in ba haka zaka ga masu mulki 'yan sanda 'yan doka road tsaya dalili ce akan cewa yana daga cikin siffa Allah Allah yana da siffa ta so to yaya son Allah yake siffa ce wadda ta kaɗaitu gare shi ba irin son da kake wa matarka ba ba irin son da ɗake wa uban shi ba domin fala tadribu lillahi al-amsal ba Allah ya tsarkake zuciyarsu Allah ya gyara ayyukansu Allah ya tsarkake ibadojinsu to Allah yana son mutane irin waɗannan don haka ɗan uwa ka yi ƙoƙari ka zama daga cikin attawabina ka yi ƙoƙari ka zama daga cikin almutafahirina ko soyayyar da Allah zai adresin ka zuwa ga mala'ika Jibril wane ɗan wane ina son shi kai ma ka so shi ka ce duk mala'iku gaba ɗaya su so shi sai mala'ika jibril ya isar da wannan sako sannan sai Allah madaukakin sarki sai saukan mai da farin jini da kwarjini a duniya Imam Bukhari da Muslim suka ruwaito shi zamu zo mu tattauna akan shi me wannan hadisin yake nunawa ashe duk abin da za ka yi Allah ya so ka kai kokari saboda ka ji soyayyar Allah wadda zai maka yana saman bakwai zai kaɗo ta tayo ƙasa har sararin dulbakara wadda da ita ce Bukhari ya mana sharar fage na ainihin wannan kitab sannan kuma sai zo ya fara zubo mana hadisai da fatoyi da zantutuka na sahabbai da tabi'ai Allah madaukakin sarki ya taimake mu na'am na'am haka wato fatoyi ne dama dole sai an yi nazarin su za ku duba ko shari'o'i mai lauyoyi suke daga lokaci zuwa lokaci menene yan ƙasa suke constitutional mene amendment a je a yi review a duba kuma koma Algeria duk daga nan aka rubuta waɗannan littafan in kuka je yanzu su ƙasashen ba sa karanta waɗannan littafan saboda me ba wai sun rena ƙoƙarin da malaman suka yi ba amma dole ne dama tun da fiƙihu ɗin ana rubuta shi ne da gwargwadon yadda matsaloli ke ra'iran waɗannan abubuwa tun da abubuwa ne waɗanda ba su ne asalin shari'a ba ba kamar lokacin da aka yi ta hayaniya an kafa shari'o'i ne a jihohi ba sai aka yi ta ɗibo malamai daga faculties na Arabic and Islamic Studies da Islamic Law a ce su zo su rubuta wa jiha kaza tsarin mulkinta wannan laifi ne domin wannan abin da ake rubutawa sunan sunan shi kishiyar alkur'ani abin da sunna ta ce shine Qur'ani yana nan imma a rubuce imma a hadda wurin malamai hadisai suna nan imma a rubuce imma a hadda wurin za ku ku gyara rayuwar jama'a sai ku ta karantar da su ai ta karanta wato duk wanda ya kaza dai ga abin da Allah ya ce duk shi kenan kawai amma by invitation da kuka bayar a zo a kaddamar da shari'a to kun gayyato wa musulunci abokan gaba na ciki da na waje san nakala min Allah wallahu azizun hakim sai a ce hasbuka ina malamin hadisi menene fiyayyen halitta ya ce sai ce al-Imam al-Bukhari da Muslim sun ruwaito hadisi manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce wanda ya saci rubu'u dinar ko cancanta ba saboda mai sharuɗa kuma da shari'a ta sa ba su kai ba to shikenan sai a bar a ba haka to amma Musa ya ce a tsatsara a tsatsara a tsatsara a kai wa majalisa ta approving a cikin yan majalisun akwai yan giya akwai wadanda suke da yan mata kaza kaza kaza kaza kaza kaza kaza bana bad'ul haidi wa qaulin nabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama hadha shay'un katabahu Allah ala banati adama haji malaman hadisi kenan ma'ana banda tarihin yaya wahayi ya fara sauka yau ka ji sai sunna jama'a kun ji gashi ya ce babun ko babu kaifa kana bad'ul haidi babin da ke bayani akan yadda haila ta fara wa qaulin nabi sallallahu alaihi wasallama da kuma maganar